Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Fadar sarkin mayin Kano da ke da shalkwata a gano ta ce ta janye sarautar maitar da aka santa da shi ta zama sarautar shayi. Wata jami'a a ƙasar nan ta gabatar da babban taron ƙasa da ƙasa a kan maita. Ko me matsayin addinin musulunci a kan maitar? Yayin da tsohon gwamnan zamfara ke ɓaɓatin a biya shi fanshinsa na duk wata naira miliyan goma sha ɗaya. Majalisar dokokin jihar ta shure waccan doka. Lamarin da kanawa ke roƙon 'yan majalisar dokokin Kano su ma su yi koyi da zamfarawa. a gobe alhamis ne mutanen da harin bam ɗin masallacin juma'a na fadar mai martaba sarkin kano ya ritsa da su za su cika shekara biyar shin ko a wani hali waɗanda harin ya shafa suke za mu kawo muku wasiƙar mu ta kaico tunda dai yau take laraba masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Nasir Salisu zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka. watakila dai a iya cewar ofishin karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na jihar Kano ƙarƙashin shugabancin barista muhi magajiri mun gado ya kawo ƙarshen ƙarece-ƙarece da wasu ke yi da sunan maita. Idan mai sauraro yana biye da mu a yan kwanakin nan an yi ta kai ruwa rana dangane da yadda wasu masu 'yan dabaru ke makalewa suna muzurai da sunan maita har ma su dinga ɗora mutane a keken ɓera ƙarshe kaga an zo an haddasa husuma babu gaira babu dalili. Ƙoƙarin daƙile husumar nema ya sa anti-corruption ta tashi haikan domin kawo ƙarshen wannan matsala. Har ma aka kamo sarkin mayan albasu da abokin tagwaitaka na rege, ko dai ga zuwansu hukumar sun ce kuskure aka samu domin dama can su ba mayu ba ne, kawai dai suna nutso da malfa ne a sami abinci. To amma wancan lokaci mun zanta da fadar sarkin mayin Kano da ke da shalkwata a gano, wanda a tattaunawar mu yake cewar su dai waɗannan sarakuna su ne dai suke ƙarya. amma shi fadarsu sun gaji maita kuma suna aikata ta. Alhaji Haya Ali shi ne ma ciro mammayin Kano kuma da shi muka zanta, kuma shi ne na biyu mafi girman sarauta a fadar sarkin mayin. Ya haƙiƙance a kan cewar mai tattasi ta gaskiya ce, illa dai kawai su waɗancan su ne dai mayin ƙarya. Alhaji Haya Ali ya ce su sun gaji maita gaba da baya, kuma suna ma'aikata ta. Sai dai kuma shi ma bayan waccan magana da muka yi da shi a baya, ya samu sammaci daga hukumar ta anti-corruption. inda shugaban hukumar muhuyi magajiri mun gado ya kirawo shi domin dai a rarrabe da baccin makahu. A zantawanmu da shi, tunda dai ana magana ne akan tantance gaskiya, na roƙe shi da ya kama ni, alabashi idan jikina ya yi min tsami sai ya sake ni. Kaga kenan idan junana ne surutu, gaba na idar na kuma ci gaba da girmama wannan fada ta sarkin mayin Kano. Amma kungiyar da ta kaya tsakaninmu da Alhaji Haya ciro mayu.
Ko rigimar mai ta aka ebo aka taho ko gaban alkali aka je mu za a kirawo mu zo mu rabe wannan rigima.
To tunda mun zo wannan gaba tun daga mutane ko za ka dan kama ni yanzu. alabashi in ka kama ni idan mutane suka gani yanayin da na shiga sai kuma ka taimaka ka damun da kurwata in dawo daidai to ai Allah kuma ya hana wannan to ni tsakani na da Allah na yi rantsuwa har in koma iya rayuwa ta ba zan iya dora ko kiyashi larura ba wallahi a ai wannan ba lalura ba ce da yaddar raina na ce a cire min kurwar alabashi sai ka damun da ita eh to ai kaji ni kuma alƙawarin da na riga na yi har ila yau shi ma muhimmi magajiri mun gado shugaban hukumar ta anti-corruption ya buƙaci ciroman na mayu wanda yake cewar yana kallon hanjin cikin mutane da ya gaya masa nau'in abin da ya karin kumallo da shi. Na ma dai an yi katantanwa.
Sai na ce maka to mun ji abu biyu na baka option. Ko dai ni ka gaya min meye a ciki na ka kada baki ka ce shayi na nuna maka inda miya ta dallamin a jikin rigata na ce maka yau doya na ci sai na ce maka kuma maganin da ka ce zaka bayar a kawo iri ɗaya ni da bani da lafiya misali ko shi da yake da shawara kai da baka da shawara kai da kake a shashi muga za ka yi amai zai amai za ka yi amai ba iri ɗaya ne ba da yadda za ka yi waɗannan option ɗin na baya guda biyu domin so muke mu gane gaskiya idan aka kawo mutum uku hudu idan muka haɗa maganin za iya kowanne zai iya fitar da kalar larurarsa daban ai kai babba ne ai ba zan iya ja da kai ba yanzu haka dai duka waɗannan sarakunan mayu ukun sun jaddada cewar dama can abin nasu 'yan dabaru ne da nutso da malafa sun kuma shaida cewar tunda sawun giwa ya taka na raƙumi to su ma sun zama sarakunan tuwo da shayi maimakon sarakunan mayu ga dai daga baya yadda aka dawo aka haihu a ragaya a kala na koma rege A to za ka ci gaba da ansa sautin mayin a kenan.
zan ci gaba da bada maganin gargajiya dai mun maita ta kauce a kaina To Allah ya taimaki ciro man mayin Kano.
Da mu To ga ka kuma anti corruption yanzu sarkin menene?
sarkin shayi ne Sarkin shayi.
Eh.
Ka aje sarauta.
na ajiye ta a albasu a da sarkin mayu To yanzu ga ka.
yanzu dan autawan zamani nake Talatuwa da Laure kaɗan ne daga cikin matan da aka kalawa maita a ƙauyensu. Sun ce duk da cewar an yi yunwa an gane gaskiya, amma dai ba za su yafe ba, hatta ta atiya humul bayyana.
Allah ya isa tsakanani da su ban yafi musu ba duniya wallahi rani ban yafi musu ba tunda kun na koma ba za a fasa gani na a haka ba bakin mu ɗaya in- in ta yafe shi kenan sai mu yafe Daga bisani barista muhi magajiri mun gado ya bayyana cewar babban burinsu shine a samu zaman lafiya kuma a daina ɗora mutane akan keken ɓera da sunan maita.
kamar yadda na faɗa ko da muka je albasu na ce ba mu ce akwai ba ba mu ce babu ba amma abin da muke so mutane su zauna lafiya wannan nake ƙaje da dawa daga nan muka gano shi ma dan uwan sarkin mayan rege ne da sarkin mayan albasu mutane ne masu bada maganin gargajiya kuma ba mu ce kada a bada maganin gargajiya ba amma kada a je ana ƙarya da maita ana zuga mutane suna yin rigima Muhi magajiri mun gada kenan shugaban hukumar anti-corruption ta jihar Kano. To tun da abin na maita ya ta san mazama 'yan dabaru, bari mu garzaya gun ulama magada annabawa. Inda muka taɓa alli da shehin malami Abdulsalam Abubakar Baban Gwale, wanda ya bayyana cewar addinin Musulunci dai bai aminta da maita ba, don haka ba ta da mahalli a addinin Musulunci ga malam.
maita dai a irin yadda bahaushe yake fassara ta to ba ta da bigire a musulunci da ya wuce kulumboto da kuma dabo da sihiri amma batun wasu daga cikin abubuwan da bahaushe yake alamta maita da su kamar misali a ce wane ya tanka sai aka samu matsala to wannan akwai wani abu mai kama da shi a musulunci da ake kiransa da suna kambun baka shehin malami mai fatawa kenan Abdulsalam Abubakar Baban Gwale. To amma yayin da shi muhi yake ƙoƙarin rarrabewa tsakanin maita da nutso da malafa, can kuwa daga jami'ar Najeriya da ke Nsika, an shirya babban taron ƙasa da ƙasa akan maita. Wakilin mu Yusuf Ala Abdallah yana da cikakken bayani.
Profesa Igudi Ochandu shine daraktan nazarin harhaɗa magunguna da kuma nazarin al'adu na Jami'ar Najeriya wato Insuka, inda ya ce sun zaɓo wannan darasi ne bisa la'akari da yadda maita ta shiga zukatan al'umma musamman ma al'ummar kudancin ƙasar nan, inda ya ce a yayin wannan gagarumin taro na kwana biyu za a warware zare da abawa, sannan kuma za a ɗaga maita idan duniya a nuna ta a ɗaga ta a fyaɗa ta da ƙasa domin dai ganin al'umma sun kawo ƙarshen zarge-zargen maita da kuma ƙorafe-ƙorafe na cin zarafi da dai sauransu. Har ma ya ƙara da cewa duk wanda ya rungumi sana'ar maita to ya rungume ta ne domin dai biyan buƙatar kansa da kuma iyalansa domin kuwa da ita ce ake samun kuɗi. Ya kuma ƙara da cewa hatta matsafan kudu sun yi kuɗi da ita. Wani ƙwararre kan al'amuran maita da ya gabatar da wata maƙala a yayin gabatar da wannan gagarumin taro. Ya ce abin da ya haina ƙasar nan ci gaba shine al'amuran maita. Idan da za a yi watsi da al'amuranta to babu shakka za a samu gagarumin ci gaba a ƙasar nan.
Lallai fa sun maita manya. Idan ma ba ku manta ba, ai a kwanakin baya ma wata jami'a a ƙasar Afirka ta kudu ta fara shirin fara gabatar da darussan koyon maita inda za a dinga samun masu digiri akan maitar. Allah ya kyauta. Ana maganin ƙaba kai yana da kumbura. To da wannan kuma bari mu je ga kotun majistiri mai lamba ashirin ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Jibrin. Inda ta aike da wasu jami'ai na kare fararen hula civil defense da wasu 'yan sintiri bijilanti ko 'yan ƙato da gora zuwa gidan gyaran hali. tunda farko dai 'yan sanda ne suka gurfanar da su bisa zargin haɗin baki da sanadin rauni da kuma laifin kisan kai. Laifukan da suka saba da sashi na 97 da na 247 da sashi na 224 na kundin Akja. Kunshin tuhumar ya bayyana cewar 'yan sintirin su bakwai sun kama wani matashi mai suna Sha'aibu Husaini a unguwar Ja'in da ke nan Kano, inda suka yi ta jibgarsa daga ƙarshe suka miƙa shi ofishin jami'an civil defense domin wai a fara da bincike. Sai dai daga ƙarshe matashin ya rasa ransa, don haka 'yan sanda suka gurfanar da su. Bayan karanta kunshin tuhumar, dukkaninsu dai sun musanta, kotun kuma ta aike da su kurkuku har zuwa ranar 24 ga watan gobe don jiran shawarar lauyoyin gwamnati. Wakilin mu Yusuf na Daba Ismail ya yi yunkurin jin ta bakin su, sai dai sun yi gom da bakunan nasu. A gobe Alhamis ne harin masallacin Juma'a na birnin Kano zai cika shekara biyar cif cif. Sai dai fa har yanzu akwai marasa lafiya da harin ya shafa, amma rashin kuɗi ya tilasta musu zama haka suna jiran ta Allah ta kasance. Wasu daga ciki dai sun ɗan samu ta goma shi a baya, musamman ma wani yaro da ya rasa ido da ƙafa. Har ta kai ɗan kasuwar nan na kantin kwari mai kamfanin El Samad ya tallafa wajen ceto idonsa guda. Sai kuma wani ɗan kasuwa da shi ma ya taimaka ta hannun Alhaji Dr. Baban Ladi Satatima, Barjan Madakin Kano. Haka kuma dan majalisar wakilai Honorable Sha'aban Ibrahim Sharda ya yi nasa kokarin inda ya ɗauki nayin wasu daga ciki aka tallafa musu. To amma fa har wannan lokaci akwai 'yan waɗansu da har yanzu akwai saurar na akaba. In ji Rufai Ahmad Kabara shugaban ƙungiyar waɗanda wannan farmaki ya ritsa da su.
a kalla yanzu a sama da wajen kusan mutum biyar sun rasu a daga shekara ɗaya zuwa yau waɗanda abin ya shafe su yanzu akwai alhaji sani yana nan a cikin kwana goda rashin samun kulawa ce isa zuciyarsa ta buga lokaci guda bai rasu bai fi wata ɗaya da yake nuna mun ɓacin ransa ga ya rasa wanda zai taimake shi ba saboda haka lokaci guda ya kace zuwa kace da ni ai gashi nan ya faɗi ya rasu.
to Allah ya kyauta masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a. A nan kuma majalisar dokokin jihar Zamfara ta sake fasalin dokar nan ta yi wa tsofaffin gwamnoni a ringizo, wato samfurin fanshan nan na ɗebi da kanka. Idan mai suraro bai manta ba, a makon jiya tsohon gwamnan jihar Zamfara Malam Abdulaziz Yari ya nema a biya shi haƙƙinsa na fansho na naira miliyan goma sha ɗaya a kowane wata, wanda shi ne ya yi dokar wacce ta yi wa tsofaffin gwamnoni irin wannan kaɓakin arziki. Sai dai kuma surutai da ya yi yawa na neman a biya shi wannan kuɗi ya ankarar da majalisar dokokin jihar wacce ta yi gaggawar sake duba dokar tare da yi mata kwaskwarima ta kuma aika wa gwamna matawalle domin ya sanya albarka. Yanzu haka dai babu wani tsohon gwamna ko mataimakinsa ko shugaban majalisa da mataimakinsa da za su kwashi wannan kuɗi duk wata dan kawai suna tsofaffin gwamnoni sai dai kawai abin da aka tanada a kundin hukumar rarraba arzikin ƙasa wannan ƙoƙari na 'yan majalisar dokokin jihar ta zamfara ya ja hankalin kanawa da ke cewar yana da kyau 'yan majalisar kano ma su duba dokar yi wa tsofaffin gwamnonin a ringizo wacce a kwanakin baya aka ƙara har da shugaban majalisa da mataimakinsa la'akari da irin barazanar wannan doka ga tattalin arzikin ƙasa to wannan Kafin mu je ga wasikar mu ta kai cewa muna kiran iyayen yaron nan Anas wanda aka haife shi hanjinsa a waje kuma ake neman naira dubu ashirin domin yi masa aiki. Idan sun ji sai su garzayo a gobe da misalin karfe goma sha biyu na rana su nemi Yusuf Al Abdallah. Wani bawan Allah ya aiko musu da wannan kuɗi ta hannun Aminu Idris ya kasai. Haka kuma muna kiran Halima Suwidi Kabara mai neman naira dubu talatin da biyu da za a yi mata aiki a asibitin Muhammad Jidda. Ita ma idan ta ji dattijan nan da ya saba kawo taimako ya share mata hawaye. Haka kuma wani bawan Allah ya aiko da da naira dubu biyar ya ce a nemi mara lafiya kowanne ne a bashi sakonka ya iso Allah ya saka musu da alkhairi abinda suke Allah ya sa su ɗauki ninkin baninkin a gidan aljanna Allah ya ƙaro arziki mara yankewa a gidajensu. Duka duka kuma da wannan na shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla Aminu Abdu Baka Noma da kuma Abdurrahman Hamisu na Madina wanda shi ne ya sarrafa na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.